الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد آه كتاب حلية طالب العلم آه لتافيننا مالم بكر عبد الله ابو زيد رحمه الله تعالى كما wannan shine darasi na 20 daidai a cikin wannan littafi darasi na karshe mun shiga cikin al-fasl ath-thani kayfiyatu talab wa talaqqi wato mun tattauna game da wato yanda ɗalibin ilimi yake neman ilimi da kuma yanda yake karɓar ilimin daga wajen malamansa to malam ya gaya mana kaifiyatu ɗalab ɗin wato yanda ake neman ilimi da kuma maratib ma'ana matakai da ake bi tun daga mataki na ƙasa ana tafiya ana tafiya har a kai zuwa ga inda ake so a nan ne malam yake cewa mallam yutiqinil usul hurimal usul ma'ana duk wanda ainihin wato bai goge ba ya kware akan abin da ya shafi usul to za a haramta masa isa zuwa ga inda yake so ya isa na ilimi sannan ya kawo mana wata jumla ita ma marra mana ilma jumlatan zahaba anhu jumla ma'ana duk wanda ya ce rana ɗaya zai nemi ilimi to lalle zai ilimin zai bashi gaba ɗaya ma'ana ya nemi ilimi gaba ɗaya lokaci ɗaya to kuma zai bashi ne gaba ɗaya sannan akwai wata magana ita ma da malamai suka ce izdihamul ilmi fi sam'i madallatul faham ma'ana cincirundo da cushewar ilimi a kunne wajen sauraro to wannan yakan sa fahimtar ma ta ɓace ma'ana ko da yaushe ana son mutum ya dinga karatu kenan bitadarruj mataki mataki kadan kadan kadan kadan kadan kadan karka ce rana guda sai an sauke ma wannan littafin sai mun sauke hikiba sai mun sauke kaza to kila ilimin zai zamto wato ka dauke shi gaba ɗaya kuma zai tafi ne gabaki ɗaya to akan wannan sai malai yake cewa wajibi ne ɗalibin ilimi ya fara kafuwa akan abin da ya shafi wato wato ya zamanto ya kafu ya kuma ginu a kowane ilimi da yake neman ko kowane fanni da yake neman iliminsa kar ya zamto mutum ya dan taba nan kadan ya koma cin ya taba nan kadan ya taba can kadan ma'ana ya zamto ɗalibin ilimi baya tsayawa ya kafu ya ginu a wani fanni sai kuma ya tsalle ya koma wani fanni wannan yana daga cikin abin da malamai suke ta jan hankalin ɗaliban ilimi kar su zama haka mutum ya dinga ɗaukan ilimi ainihin wato bitadarruj mataki mataki to bayan nan sai ya ce maka ga wasu al'amura da ya zamanto wajibi ɗalibin ilimi ya kiyaye su a kowane fanni da yake neman iliminsa abubuwan guda shida ne a gurguje mala yake cewa haddace takaitattun littattafai da aka rubuta a wannan fannin misali kana so ka karanci fannin usul usul fiqh to sai ka duba wani littafi ne mafi karanta da malamai suka rubuta suka ce mai fara karatu da shi zai fara sannan daga shi sai wanne daga shi sai wanne haka in matsalawul hadith kake so haka ulumul qur'an haka duk fannin da kake so ka karanta to ka fara da yan takaitattun littattafai a cikin wannan fannin abu na biyu kuma ya zamanto ka kiyaye shi ka kware a kansa a gaban malami kwararre kar ya zamto wannan fannin da kake so ka iya ka je ka samu wanda shi ma bai gama nuna ba yana ja karatun yana jansa ka samu ka yi karatun a gaban malamin da yake ya kware a wannan fannin sannan abu na uku kar ka dinga shagaltuwa da duma-duman littattafai ka fara karatu kawai shikenan ga kananan duk baka yi su ba kawai ya dinga ganin ka da masu mujalladai yau a ganka da mai bolum ka ɗauko mai bolum ashirin ne yau a ganka aka duba sai a ga bolum na goma sha ɗaya ka ɗauko kawai don fashin da fafa ka rike shi haka bolum na kaza gobe kuma a ganka da bolum kaza kar ka shagaltu da wannan yan ƙananan nan tsaya ka bi su ka fahimce su da kyau an fahimta ko sannan kar ka tashi daga wani littafi takaitacce zuwa wani misali an ce ga wannan littafin takaitacce ne ga wannan shi ma takaitacce ne ka fara da wannan ba gama ba kawai ka aje shi sai ka koma wannan shi sa sai ga mutum ya iya feji biyu ko uku a wannan bai iya sauran ba ya kuma koma wani sannan ɗalibin ilimi ya zamanto yana farautar fa'ida baya rena ta shi sa duk ɗalibin ilimi na gaske za ka same shi da ‘yar jota ko ‘yar takarda za kuma ka same shi da ɗan alƙalami ko biro abin rubutu wanda ko da yaushe da ya ji wata fa'ida wata fa'ida za a ga akan hanya ka ji ta ta ilimi ce kan ka zo gida kila sai kuma hadda ta maka har inci sai ka ji ka manta ta to amma nan take kana ji sai ka dan dauko dan abin rubutunka sai ka rubuce wannan fa'idar kaga ka ka, ka daure ta kenan sannan kuma sai tara hankali lokacin neman ilimi din da kuma kokarin daga mataki kaza kaga cewa ka kai mataki kaza da kuma mai da hankali da himma wajen neman ilimin da kokarin kaiwa zuwa can kololuwa har a bar wato ya zamto daga mataki na ƙasa ɗin kana tafiya har yanzu an waye gari ka kai zuwa ga waɗancan muɗawilat ɗin manya-manyan littattafan wato ta hanya wadda take mai aminci to wannan kusan akan nan muka tsaya ko قال المؤلف رحمه الله تعالى yace wa man ka wa kana min ra'i ibn wa kana min ra'i ibn al-arabi al-maliki shi a ra'ayin ibn al-arabi al-maliki wani babban malami ne ibn al-arabi al-maliki wato daga shi a ra'ayinsa la yaqtalidu la yaqtalidu wato la yaqt alla yaqtalidu dalibu fi ta'lim bayna ilmaini shi in zaka dauki shawarar ibn al-arabi ko ra'ayinsa yana ganin Allah ya khalida ko Allah ya khalida talibu wai kada dalibi ya cakuda ya gwamutsa ya cudanya fi ta'lim wajen neman ilimin sa bayna ilmaini tsakanin ilimin muka guda biyu shi in ra'ayin ibn al-arabi ma zaka bi ba za ka zo ka ɗauko kana son mastalawul hadis kana son ulumul qur'an kana son nahawu kana son ainihin wato usulul fiqi kana son tajwidi kana son abin nan ulumul wato ilmul qira'at kan a shi a wajen ibn al-arabi idan ka fara nahawu to kai ta tafiya sai ka kai wani mataki a nahawu sai kuma ka dawo ka sake ɗauka amma kar ka haɗa ilimin muka guda biyu a lokaci ɗaya sannan shi a ra'ayin ibn al-arabi wa an yi kaddima ta'alimal arabiyyati wa shi'ir wal hisab shine mutum in zai fara neman ilimi ya fara gabatar da larabci da waƙe-waƙen larabawa wal hisab da abin da ya shafi ilimin hisabi thumma yantaqilu minhu sannan daga nan ne kuma ilal qur'an wai sai koma zuwa ga qur'ani duk da cewa malamai shi kansa a sheikh salih ibn ibn salih al-uthaymin bai sallama wa malam ba a kan wannan magana yana cewa gaskiyar magana kad ya kunu musallaman bin nisba shi dai a ce ɗalibin ilimi ya fara da larabci to wannan magana tasa za a sallama masa in ya zamto ɗalibin ba balarabe ba ne kamar yanzu kai ɗin nan da ba balarabe ba tukururu to yana da kyau farkon karatunka ka fara sa larabci a gaba ka gane shi domin duk littafin da za ka ɗauka tun daga alkur'ani har zuwa sauran littafan babu wanda aka yi shi da hausa duk da larabci ne da kaga kenan wannan wani ilmin ala ne wani ilimi ne da zai taimaka maka wajen gane qur'ani ka gane sunna ka gane kaza ka gane kaza to shi yana ganin idan ɗalibin ilimi wanda yake balarabe ne yana jin larabci baya ganin hikimar ya fara da arabiya sai ya fara da hadda alqur'ani an fahimta ko amma game da cewa ɗalibin ilimi ya fara da waka ko ya fara da hisabi yace to wannan gaskiyar magana ba sallama wa malam anan ba ba a sallama wa ibn al-arabi akan cewa ɗalibin ilimi da ya fara da ƙur'ani gara ya fara da waƙa da hisabi ba amma dai ya fara da larabcin wannan a iya sallama wa ibn al-arabi in ya zamto ɗalibin ba wanda yake ji fahimtar larabci ba ne ina fata an gane lakin ta'aqqaba ibn khaldun sai dai ibn khaldun yayi yayi wa ibn al-arabi ta'aqqubi ya bibi wannan magana ta ibn al-arabi bi anna al-awa'ida cewa abinda aka saba la tusa'idu ala hadha wai dan an saba da abu kaza wannan ba zai taimaka ba akan wannan magana da ake wa annal muqaddama huwa dirasatul qur'anil karim ibnu khaldun yace abinda za a gabatar shine karantar alqur'ani mai girma mutum ya iya karanta shi wa hifzuhu da haddace shi wannan kaman ta'aqqubi ne ibnu khaldun yayi wa ibnu al-arabi cewa a'a gaskiya abin da ya kamata ɗalibin ilimi ya fara gabatarwa ya tisa a gaba shine iya karatun ƙur'ani da haddace shi li'annal walada ma dama fil hajri yanqadu lil hukmi fa idza tajawaza al buluga sa'uba jabru sai ce wai li'annal walada domin shi yaro ma dama fil hajri matukar yana gida yanqadu lil hukmi to duk hukuncin da ake so zai iya wato zai iya bin wannan hukuncin in aka tsawata masa zai tsawatu in an hana shi zai hannu fa idza tajawaza buluga amma da zarar yaro ya wuce shekarun balaga sa'uba jabruhu to gaskiya in ya karkace ko ya kari dora shi zai yi wahala da kaga kenan kamata yayi farko mutum ya fara sa alkur'ani ya haddace shi amma al-khaldu fi talim amma game da maganar ibn al-arabi cewa cakuda ilimin muka guda biyu fa aktar ko fiye da ilimi guda biyu fa hadha yaxtalifu to wannan ya bambanta an fahimta ya danganta bi ikhtilafil muta'allimin fil fahmi wan nashad wannan ya danganta da su daliban wato masu neman ilimin da kuma irin fahimtar su da nishadin su idan mutum fahimtar tasa tana da nauyi to sai ya dauki shawarar ibn al-arabi kada ya hada fannoni guda biyu lokaci daya sai ya dauki daya in ya fahimce shi sai ya koma wani fannin amma idan ɗalibin ilimi kwakwalwar tasa tana ja yana da fahimta babu laifi ya haɗa fanninnuka guda biyu ko fiye da haka babu laifi a lokaci guda yana koyan nahawu a lokaci guda yana koyan balaga a lokaci guda yana koyan adab ko da yake duk wannan arabiya ce ba shi da matsala amma a lokaci guda di zai iya yana koyan arabiya yana kuma koyan ainihin wato abin da ya shafi abin nan fiqihu ko hadisi ko ainihin waɗin ulumul ala ɗin ne a lokacin da yake koyan ainihin wato ulumul qur'an zai iya sa masalawul hadith zai iya sa usulul fiqh wannan ya danganta idan ya zamto yana gane wannan yana gane wannan kuma dan an masa darussan guda uku lokaci ɗaya ba shi da matsala to zai iya ɗaukar ya ajiye shawarar ibn al-arabi ya ɗauki wannan amma in ya zamto yana da nauyin fahimta sai ya ɗauki shawarar ibn al-arabi ina fata an gane insha Allah an ce lokaci yayi sai mu tsaya nan abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik